الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهد وأكرمنا بنور الفهم واخشى علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نعم ايوه زعما تاشي اكبر tafi na 66 ƙarshe wannan shi ne kawai a ƙarshen sutura wannan ta na hadafi salatu a mutumin da ya yi nishi a cikin sallah falashe a alaihi ba komai a gare illa an yanzu da harfi sai dai in ya yi turuci da wani harafi kamar ya ce washi ko wayyo to kaga wannan harafi ne idan da rafkanuwa ne zai sujada ba a ji kamar yayi zance a jikin sallah inda mantuwa ne kuma to sallah abin nan zai sujada ba a ji inda mantuwa ne inda ganganci kuma sallah ta baci ina fata an gane shi yasa a sama can wajen shari'a yake fa idza zahara minhu furuqun idan harafofi ya bayyana daga wannan nishin fara hukumuhu hukumar kalami zancensa hukuncin wannan nishin ya zama ya kasance hukuncin zance yubdulu amduhu ganganta shi yana ɓata sallah wa yabtaqi sawuhu ko a wa yuktafaru sawuhu ana gafarta lafkanuwarsa illa annahu yasjudu ba'da salat sai dai cewa duk da an yashi rafkanuwar zai sujada bayan sallam shi ne hukunci shi ɗaya da zance to sai malam ya ce wa idza sahal imamu idan liman ya yi rafkanuwa bi naqasin da yin rage au ziyaratin ko yin ƙari sabba bihi al-ma'mum mamu ya masa tasbihi ya ce subhanallah in ka ga limamin ka ya rage kamar gurin zaman tahiya ka ga ya miƙe to ka ce masa subhanallah ko ya dawo ko bai dawo ba kai kai masa tasbihi ko kuma sallah ta cika sai ka ga ya miƙe zuwa raka'a ta ƙari to kai masa subhanallah kar ka miƙe tare da shi shine ce wa idza qama imamuka min raka'ataini idan limamin ka ya miƙe daga raka'a biyu bai zauna zaman tahiya ba ya miƙe zuwa raka'a ta uku fa sabbihi bihi kai mana tasbihi fa in faraq al araba in kuma ya rabu da ƙasa fa atbihu kabishi idan an rabu da ƙasa dama ba a dawowa sai dai a yi sujada kabli in kuma da kamar ta jibihi kafin ya miƙe ya dawo ya zauna shi ke wa inda lasa fil'ula idan limamin ka ya zauna a cikin raka ta farko inda ba a zaman tahiya aw fi salisa ko a cikin raka ta uku in sallar mai raka hudu ce sai ya zauna a raka ta uku inda ba a zaman tahiya to fa kum kai din ka miƙe wala tajlis kar ka zauna ma'ahu tare da shi to ka miƙe ka ce mana subhanallah ina fata an gani kai ɗin kar ka ci gaba da zama tare da shi domin shi ma ya taso ya biyo ka zuwa wannan tsayuwar wa in sajada wahidatan idan limamin ka yi sujada kwara ɗaya zo nan mana gaguri a nan zo kafin bukata bulmar ka dawo nan ka zauna ka zauna a ƙasa wa in sajada wahidatan idan limamin ka yi sujada kwaya daya wa taraka saniyata ya bar ta biyu tasbihi kai masa tasbihi wala taqum karka miƙe ka tsaya ma'ahu tare da shi ina fata an gane yayi sujada daya kawai sai ya miƙe zuwa wata raka to kai din in ka dago daga sujada nan ka zauna sai ka masa subhanallahi shi ma ya dawo ya zauna zaman dagowa daga sujada sannan ya koma sujada ta biyu amma kai din kai ka miƙe tare da shi in dai ka san rafkanuwa yayi illa an ta kafa aqala ruku'ihi sai dai in ka ji tsoron kudura ruku'unsa ka yi subhanallahi ka zauna an ce karka tashi sai kuma ka ga ya ki dawowa kawai ya ci gaba da karatu to a nan fatibi'u ka bi shi wala ta jilis karka ci gaba da zama ba da zalika bayan haka ma a huta da ina fata an gane idan ya yi wannan gaddama ya ƙi dawowa to kai ka tashi ka bi a nan ra'a wato fahimtar ku yaƙinin ku ne ya saba shi a wannan ƙin dawo da yayi yana ganin sujada biyu yana da yaƙinin sujada biyu kai kuma kana da yaƙinin sujada ɗaya to tunda ya ƙi dawo ai yana da yaƙinin sujada biyu kai kuma kana da yaƙinin sujada ɗaya to a nan yaƙinin ku ya bambanta saboda haka idan an idar da sallan nan yayi sallama shi sallata ta cika inda yana da yakinin sujada biyu kai kuma ta ba ta cika ba inda kana da yakinin an bar sujada daya saboda haka in yayi sallama za ka tashi ka musanya waccan raka'a ka kawo raka'a kalama waccan raka'a da aka da kamar sujada ɗaya ne amma kowa sallarsa ta inganta ina fata an gane sai ya ce maka lafi sani ya ce ba a cikin raka ta biyu ba ce ba ba inda za mu ana zaman tahiya raka ta biyu za mu an dago daga sujada ai zaunawa an wa lafi rabi'atin ba kuma a cikin raka ta hudu ba ce a raka'a ta farko ce ko a raka'a ta uku wanda an dago daga sujada miƙewa ake zuwa raka'a ta biyu ko zuwa raka'a ta hudu sai kuma ya ƙi dawowa ya yi sujada ta biyun nan to kai za ka bi shi ne ka jefar da wannan raka'a in yayi sallama sai ka kawo wata raka'a irinta to a nan da yake ba a raka'a ta biyu ko a raka'a ta hudu ba to in a raka'a ta biyu ne ko a raka'a ta hudu ba idan ka ɗago daga sujjadan nan ka zauna shi ma ya zauna inda shi ne ya fara zama kai ma ka zauna sai kaga ya kama yin tahiya ya ƙi ya koma sujjada ta biyu sai kuma kana da yakinin sujada ɗaya aka yi shi kuma ya zauna ka masa subhanallah ya iya koma sujada ta biyu to a nan sai kana da dama ka gane ai da za ka koma ka yi wannan sujada ta biyun ka ɗago ka zauna in ya gama ta hiyarsa ya miƙe zuwa raka'a ta uku ka bi shi ko in ya yi sallama kai ma ka sallame kowa sallasa ta cika in yana da yakinin shi ba a kan shakku ya yi wannan sallamar ba a nan ana so kowa ya yi aiki da yaƙininsa amma idan a raka'a ta farko ce ko ta uku wanda dama ba gun zama ba ne kuma ya ƙi dawowa ya zauna to kar ka tsaya yin sujjadar nan ya je ya kulla ruku'u kai kana su shi yasa aka ce ka atibi ka bi shi kar ka ci gaba da zama tare da shi shi yasa yake lafi saniya ba a cikin raka'a ta biyu ba wala fi rabi'a ba a cikin ta uku ba in a ta ba a cikin ta hudu ba amma in a cikin ta biyu ne ko a cikin ta hudu inda ake zaman tahiya to ai kana da ramar da za ka wannan sujjadar kafin ya gama tahiyar saboda haka a nan za ka yi sujjadar ka zauna in yayi sallama ka yi sallama in kuma ya miƙe zuwa raka'a ta uku kai ma ka miƙe wannan sallar ka ta inganta fa idza sallama ko a nan yace idan limamin ka yayi sallama idan a lafi sani yake ne wa lafi rabi'a a ta farko ne ko a ta uku yake ya dawo ya yi wannan sujjada ta biyu kai kuma ka tashi ka bi shi dan kada kulla ruku'u to fa zid raka'atan ukura in limamin yayi sallama kai ka karo wata raka'a daban kaga shi ba ce ya karo ba to kai kuma kana da yakinin ya bar sujada daya shi kuma yana da yakinin sujada biyu yayi to kowa yayi aiki da yakinin ina fata an gane ka karo raka'a guda daya ukura daban badalan wanda za ta zama musanye min raka'atin lati algaita daga ta raka'ar da ka zo har da ita ya nuna maka kai a wajen wata raka'ar babu ita saboda akwai sujjada ɗaya da ba a yi ta ba saboda haka dole ka jefar da ita daidai kake da masubuci wanda raka'a ɗaya ta tsere masa sai ka tsaro raka'a ɗaya badalan ta zama badali ko musanye min raka'ati daga raka'a allati argaitaha wacce ka jefar da ita kuma baniyan kana mai yin zini ka gane ai ba ƙabiyan ba ba ƙala'i za ka yi ba mun san gini mun san ramako in gini za ka yi wacan da ka bar sujadar ta faɗi ina fata an gane wacce ta biyo bayan da ita za ta koma ta mai gurbinta wannan da za ka kawo za ta zama ita ce ta ƙarshe domin gini za ka yi ba alamatu inda gini za ka yi in ka tashi za ka kawo fatiha da fatiha ne kaɗai ban da sura inda ramako ne to irin yacce irin waccan da ka bar su irin da za ka rama in mai fatiha da sura ce ka ga dama yan ta farko ce mai fatiha da sura ce idan ta uku ce mai fatiha ce kadai babu sura to ko ma ya ne tunda gini za ka yi ta ƙarshe za ka kawo domin ta ƙarshen ka ta koma ta zama ta uku ita ta uku ta koma ta zama ta biyu saboda haka yanzu ginawa za ka yi a kansu sai ka kawo raka a ɗaya fatiha a asirce babu sura kuma wata zino ƙabilar salami za ka yi sujada ƙabli ka san dalilin ƙabli saboda wancan raka'ar taniyata ko wanda wanda ake mata zaman tahiya ta koma ta zama raka'a ta farko ka gane ai ta koma ta zama ta farko to saboda haka za ka yi sujada kabli saboda wancan zaman tahiya yace fa in kuntum jama'atan idan kuka kasance jama'a ne da yawa masu wannan yakinin liman ya bar raka'a ya bar sujada daya ba mutum ɗaya ba ne ba mutum biyu ba kun kasance jama'a wanda kuke da wannan ra'ayi ko da limamu yana da wasu waɗanda su ma suke da yaƙini irin nasa cewa su gada biyu aka to kuɗin na inda kun kai jama'a to fal afdalu lakum abin da yafi falala gare ku in limamin yayi sallama kuka ga kun tashi kuna da yawa an tuqaddimu wahidan ku gabatar da mutum guda daga cikin ku yutimmu bikum ya cika muku wannan raka za ku yi sallah ɗaya da liman zuciya kuma ba tare da an halifantar da wani ba liman ne alwala warware ya halifantar da wani ba in kuka tashi kuka ga jama'a ne da yawa sai ku tura mutum ɗaya sai ya cika muku wannan raka'a wanda suka yi sallama tare da liman wannan kuma ruwansu ya kinin su ne kudin da kuke da yakinin sallah ba ta cika ba dole ku tashi amma in kowa ya kawo na kansa shi kadai ta yi ana maganar al'afdalu yau abin da ya fi falala shi ne ku gabatar da mutum ɗaya daga cikin ku mutum muzikum da cika muku wannan raka'a to alhamdulillah ha ba wanda zai ce tunda kowa da saninsa eh kowa zai aiki da yakinin sa ne wanda ya sallama cikin shakku shi ne sallarsa ta ɓaci amma wanda yin sallama shi ne shi ne sallarsa ta inganta sai ne ba Allah ta su yau misala ya izuya ko izuya shafi na nawa izuya ɗari biyu da ashirin daidai ko na ne wal ilmu da kullum sharaɗi na biyar daga cikin sharaɗoɗin asamun wal musman muna cikin rukuni na uku shine al-ma'qudu alai wa huwa samun wal musman to sharaɗinsa guda biyar ne shi abin sayarwa da kuma abin sayan sharaɗi na biyar shine wal ilmu bi kulli shine a samu sani bi kullin da kowane ɗaya mina samani daga kuɗin da za ka saya wal musulman da kuma abin da za ka saya kai ka san abin da za ka saya abin da kake ciniki shi ya san da me za ka saya hajarsa wannan sharaɗi ne na ingancin ciniki faljahalu bihima rashin sani da wannan abubuwa guda biyu kai baka san me kake ciniki ba me abin sayarwa shi ma bai san me za ka bashi ba eh baka san kuɗin ba ko kuɗi zai baka ko dabba zai baka ko riga zai baka kai baka sani ba shi ma abin da zai baka abin da za ka saya baka sani ba shi ma abin da za ka bashi bai sani ba au bi ahadihima ko kuma jahilkar ɗayan biyu kai ka san hajar da kake ciniki amma shi bai san da me za ka kai kayansa ko kuma shi ya san abin da za ka bashi amma kai baka san abin da kake saya ba mubtilin wannan duka yana fata ciniki haramun ne ciniki ina fata mun gane ko duka biyun mai saye da mai sayarwa kowa bai san me za a ba shi ko kuma ɗaya ya san me za a ba shi amma ɗaya bai san me za a ba shi to wannan bugudunin ya ɓata ciniki yace misalu misali an yi shari'a ya sayi wata haja bizinati hajari da nauyin wani dutse majhuli abin jahilta dutse bai san kuma nauyin kilo nawa ba ne amma alal misali ya san abu ya san kwalli ne buhun kwalli ne amma bai san nauyin kilo nawa ba ne idan ana aunawa da kilo ne shi ne zina ko kuma a'a mudu ake auna bai san mudu nawa ba ne misali to wannan cinikin haramu ne kaga anan ai ya san abu kwalli ne amma bai san mudu nawa ba ne bai san kilo nawa ba ne to wannan ma ya ɓata wannan ciniki wa turabi sawagina da kuma ƙasar makera inda ake ƙilan zinare ko azurfa ka zo ka sayi ƙasar domin ka je ka tace ka fitar da zinaren da yake ko azurfan da yake ciki wannan shi ma haramun ne da an ka sayi ƙasar ai ba ƙasar ce zinaren ba kuma baka san me a cikin ta zaka samu ko ba zaka samu ba sannan in ka samu guda nawa ne kaɗan ne ko mai yawa ne shi ma ba a sani ba to duka wannan yana haramta irin wannan ciniki shi ne a shari yake maka autura bi halutul adab ko kuma sayan ƙasar kantin mai turare inda yana auna turare ai yana zuba a ƙasa ko ƙasa tana sha kuma turaren ba nau'i ɗaya ba iri iri ko a ce a yi cinikinsa domin ka je ka fitar da turaren da yake ciki wannan baya halarta in la yadri domin baya iya sani a fihi shay'un amla a cikin ƙasar nan akwai wani abu na turaren ko na zinare ko na azurfan ko babu ina fata an gane in ma ido yana gani akwai alama akwai to wa ala taqdiri an ya kuna fihi shay'un wai zai saya abu ta kaddarawan in an kaddara yi akwai wani abu a ciki lalle ba za a rasa ba tunda yau da gobe ana kila zina da kwazar a gurin dole an tona za a samu ko to ai fala yadri baya iya sani a qalilun huwa am kathirun yawa abinda zai samu a cikin kadan ne ko mai yawa ne to fa fihi min al-garari ma la yakfa a cikin wannan ciniki akwai garari rashin tabbas ma la ya kafa abin da ba zai taɓa ɓuya ba ga mai tunani ko mai hankali sai dai mutum kawai ya yi da ganga wallahu alamu Allah shi ne masani alhamdulillah sai ne misala shafi shafi na nawa babu mai ɗaharatul ma babu ma ya jibu minhu lubu wal gusulu risala babu ma ya jibu minhu lubu wal gusul babi ne da zai mana bayanin abin da alwala yake wajaba minhu daga gare shi wal gusulu da wankan janaba yake wajaba minhu daga gare shi a nan malam yana nufin abin da in ya faru ko da kana da alwala to yanzu dole ka sake alwala to ita shari'ar musulunci duk da ta ga musulmi tana mata zaton yana da alwala tana mata zaton koyaushe da alwala yake maimakon in mu ne a ce maka wannan bayi da na abin da yake kare alwala ko yawanci abin da ake faɗa kenan eh babu mayin kudu lodu to shi bai risala sai ke maka kyakkyawa to ai shi musulmi ba a san baya zama da tsarki ba babu tsarki ba ba a san baya zama babu alwala ba ba a san musulmi da zama da janaba ba saboda haka sai ya kawo maka abin da idan ya faru to sake alwala yana zama wajibi dama kana da ita sai kuma wannan abin ya faru shine ma'anar ma abin da alwudu sake alwala yujibu yake wajaba minhu daga gare shi wal ghusl da kuma wankan janaba ko wankan haila ko wankan jiki yake wajaba sai ma ta maka alwudu shi sake alwala yujibu yana wajaba lima ya kurudu domin abin da yake fitowa min ahadin makarajaini daga ɗayan mafitan nan guda biyu yana nufin dubura ko azzakari amma ba kowane irin abu ne in ya fito yake wajibta alwala ba min baulin shi ne fitsari in ya fito ta wannan mafitar yana wajibta sake alwala au gaidin ko bayan gari idan ya fito ta mafitarsa yana walwala alwala aurihim ko hutu ko iska da take fitowa a dubura ita ma tana warware alwala au ko kuma alwala yana wajaba lima ya kurji domin abin da yake fitowa min azzakari ta bangaren azzakari ko farji min mazi na bangaren mazi yana wajibta sake alwala ma gasilin zakari tare da wanke azzakarin nan kulli dukkansa minhu daga fitowar wannan mazi abin da yasa ya ware mazi bai hada shi da baunin augayin ba saboda hukuncinsa yana bambanta da hukuncin fitsari ga shi dai mafitar su ɗaya ne suna fitowa ne ta azzakari ko farji fitsari da mazi to amma hukuncinsu yana bambanta shi fitsari abin da yake zama wajibi shine a wanke iya mafitarsa iya mafitar shine yake zama wajibi ina fata an gane amma shi mazi ma a gasili zakari tare da wanke azzakari kulli dukkansa wajibi ne a wanke azzakari gaba ɗayansa saboda hadisin nan na sayyidina ali da yake kuntu rajulan mazza'an ni na zama na kasance mutum ne mai yawan mazi fa amartu al-miqdada ibn al-aswad an yas'ala rasulullahi yake sai na umarci abokina miqdada ibn al-aswad akan ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin mazi yake li makani ibnatihi alayya domin matsayin yar manzo Allah a wajena a lokacin yana auren na na Fatima yar manzon Allah to kuma mazi abu ne da ya shafi sha'awa to sai yake jin kunya ya je wajen manzon Allah da wannan mas'ala ta mazi da ta shafi sha'awa sai ya umarci Mikdad ibn al-Aswad ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da hukuncin mazi To, a wata ruwaya, mikidadun da ya je ya gudo da mas'alar ne a kansa, cewa shi ne yake yin mazi saboda wancan mas'ala ta Sayyidina Ali. To, sai manzo Allah ya ce masa, Igisal zakaraka wata wadda, manzo Allah ya ce wa miqdadu ka wanke azzakarinka wa tawadda kuma ka sake alwala kaga nan ya ga masa hukunci biyu cewa maziyin nan yana wajibta sake alwala sannan kuma ce igisil zakarka ka wanke azzakarinka bai ce igisil makarajahu ba bai ce ka wanke mafitarsa ba shi yasa mai askari a hukuncin wanke maziyi yake maka a mai tasalsulin maziyi ma dole duk sanda maziyi nan ya fito sai ya wanke sai ya sake alwala saboda sai da ya ce kun turo dilan mazza'an ya nuna maka kamar tasalsuli yake yi saboda haka manzo Allah kuma bai ce masa in yayi yawa baya karya alwala ko kuma ba sai ka wanke ba saboda haka duk sanda ya fito sai an wanke azzakari kuma kullihi gaba ɗayansa a wata ruwaya kuma manzo Allah yace wa liqdalu yace masa wato ya gasilu zakarahu wa yatawadda kamar miqdalin ya gaya masa ga wanda ya aiko shi kenan sai da masa in ka je ka gaya masa ya gasulu zakarahu ya wanke azzakarinsa wa ya tawadda kuma ya sake alwala to wa huwa shi mazi ma'un abyadu wani ruwa ne fari raqiqun wanda yake tsararo ne bayi da kauli ba kamar mani ba ko waji da yake da kauli shi raqiqun ne bayi da kauli ya khuruju inda lazza yana fitowa yayin jin daɗi na sha'awa bil il'azi amma tare da miƙewar gora mazi baya fitowa sai a zakar ya miƙi kuma inda lagasu yayin jin daɗi na sha'awa inda mula'abati yayin wasa na sha'awa tare da mace awi tazkari ko kuma tunani na sha'awa yau ko da ba mula'aba in yana tunanin mace na sha'awa shi ma zai sa a zakarinsa ya miƙe kuma har mazi ya fito wannan yana gaya maka don ka san shi ka gane shi ga dalilan da yake fito da shi wa amma wadiyu amma ka ga wadi shi ma yana cikin abubuwan da suke warware alwala yace fa huwa ma'un abyadu shi wadiyin nan wani ruwa ne fari kasirin mai kauri ba kamar mazi ba da aka ce raƙiƙun bayi da kauri shi wadi kamar mani yake asalinsa ma dama mataccen maniyi ne yake biyowa bayan fitsari yawwa saboda haka kamanninsu ɗaya kawai bambanci ne da dalilin fitowa ya bambanta wa huwa ma'un shi wani ruwa ne abiyadu fari khasirun mai kauri ya kurudu yana fitowa da isril bauli a ƙarshen fitsari yajibu minhu ma yajibu min al-bauli ma ya jibu min albauli abin da yake wajaba daga fitsari da yake wajaba daga fitsari shine yin tsarki a wanke mafita sannan kuma a sake alwala to ya jibu minu shi ma yana wajaba daga fitowar waje wato dai hukuncin su tsaye da fitsari inda tare suke sai fitsari ya gama zuwa a ƙarshe sannan yake biyowa baya idan ya gama fita aka yi istibra'i ko istifraji shikenan ko istijmari sai a sa ruwa a wanke kamar yadda ake wanke fitsari sannan kuma a a sake alwala wato ya nuna maka dai shi ma baya wajibta wanka da waji da mazi duka ba sa wajibta wanka sai dai mazi yana wajibta wanke azzakari kullihi gaba ɗayansa shi kuma waji hukuncin su ɗaya da fitsari shine a wanke iya mafitar wa ammal maniyu amma shi oga kwata kwata shine mani fa huwa al-ma'u ad-dahiqu alladhi yakhruju inda al-lazzati al-kubra fahuwal ma'u shi wani ruwa ne a dafiku mai tunkuda kamar mai tunkudowa mai yin tsartuwa allazi ya kuruji wanda yake fitowa inda lazzatul kubra yayin jin daɗi al-kubra babba yawa ya nuna maka shi mazi ya kuruji inda lazzatul sugura kamar da mai ahalari ya gaya maka yana fitowa ne a wajen jin daɗi na sha'awa a sugura ƙarama to idan mani ya zo fa in sha'awar ta ci gaba da yin ƙarfi ko ba ta hanyar jima'i ba to mani yana biyowa baya idan sha'awa ta girma kenan ya kuruzu inda lagasin al-kubra bil jima'i da yin jima'i ina fata an gane amma ba lalle wai sai da yin jima'i ba irin abin da ya jawo mandiyin nan idan ya ci gaba da faruwa har sha'awar ta ƙara girma to mani yana iya fitowa ko da jima'i ko ma ba da yin jima'i ba ra'ihatu mala yace warinsa shi mani ka ra'ihatu dali kamar warin hudar dibino ne in yana ɗanye kenan wa ma'ul mar'ati amma shi ruwan mani na mace ba kamar na namiji bane ma'u ruwa ne raƙiƙun tsararo bayi da kauri asfaru kuma ruwan ɗorawa kaga ya bambanta da namiji na namiji aka ce maka ma'ul abyadun khasirun shi na namiji fari ne kuma mai kauri ne ita kuma ruwan mani mace raƙiƙun tsararo ne bayi da kauri asfaru kuma ruwan ɗorawa ne yajibu minhu duhuru a duhuru wanka shine a duhuru anan ba yake wa in kuntum junuban faɗa haru ai da ce fagta siru ba a tsuhuru dama mafi akwai ƙarami akwai babba babbansa shine wanka ƙaraminsa shine tsarkakewa shine ma da yake maka ya dubu minhu tsuhuru tsarki yana wajaba minhu daga wannan fitowar mani fa ya dubu min haza tsuhuru jami'il jasadi nan ya maka gwali-gwali a tsuhuru jami'il jasadi tsarkake baki ɗayan jiki gaba ɗaya fa ya jibu yana waje ba min haza daga fitowar wannan ruwa na mani kama ya jibu min uhuril haibati kamar yadda wanka na dukkan jiki yake waje ba daga tsarkin jinin haila in jinin haila ya ya ɗauke wa amma da mul istihaba amma kaga jinin istihaba fa ya jibu min huludu sake alwala ne yake waje ba gare shi ba wanka ba idan jinin haila ya wuce kwanakinsa na al'ada kwana sha biyar da shari'a ta yanke masa ko jinin biki ya wuce kwanansa sittin da shari'a ta yanke masa ya zama jinin istihara a wannan lokacin duk lokacin sallah in ya yi in ta yi wanka wannan mustahabi ne ba dole ba ne in ba ta yi wanka ba dai sake alwala wajibi ne duk lokacin sallah in ya yi ko tana da alwalarta ta baya in lokacin sallah ya yi in za ta yi alwala wajibi ta sake alwala yake wa yusahabu la an so la hada da jini istihaba wani salbauli da miyoyin fitsari an so an ya tawadda a su sake alwala bi kulli salatin ga dukkan sallah duk sallah in ta zo ko suna da alwala a baya to su jaddada alwala kafin su sallaci wannan sallah to alhamdulillah sai ne askari tashi Na'am? Ɗari da ashirin da takwas askari muna cikin sadakatul fiɗi ba? Da ina ne? Wa alal abdi mutum yana cire zakarfi da kai ga bawansa almushtaraki wanda suka yi tarayya da wani cikin mallakar bawan abin da yake zama wajibi an kullum ga kowanne ɗaya daga cikin wanda suka yi tarayya ga mallakar bawa bi kadiri mulki kowa zai kawo gwargwadon abin da ya mallaka a bawa idan mutum uku ne suka mallaki bawa kuma musharakar tasu ta yi daidai wa daida kowa ya mallaki ɗaya bisa uku da ni da kai da wancan mun mallaki bawa ɗaya kuma ni na mallaki sulusi ne kai ka mallaki sulusi wancan ya mallaki sulusi to za mu haɗa ne ni na kawo sulusun mudu kai ka kawo sulusun mudu wancan ka sulusun mudu sai mu haɗa mu ba wa miskini mun cire wa ba wa mutuddafi shi ne yake da ƙadari milki amma idan mallakar mu ta bambanta mu uku muka mallaki bawa amma ni na mallaki nisfi kai ka mallaki rubu wancan ya mallaki rubu to ina sa ni zan kawo rabin mudu kai ka kawo rubu wata ya kawo rubu an hada ba kun hada nusufi ba to sai a kawo da na wani sufin sai mu hada mu cire masa in ma mu goma muka mallaki kowa yana da ushiri to kowa ya kawo ushirin mudu sai mu hada mudu daya sai mu cire wa ba mu fidda kai yace kaman ba zuhu hurrun kamar bawan da bangaren sa yantacce ne dole mallawani dole kusa ka gane ai rabin faɗa ne rabin sa bawa to shi bawan da aka mallaki rabin sa yaje ya nemo rabin mudu tunda ba'duhu hurun ina fata an gane idan kuma mutum uku suka mallaki sulusi su abu rubu rubu shi kuma rubu'insa yantacce ne ka gane ai mutum uku ne amma kowanne daga cikinsu ya mallaki rubu ne ɗaya bisa hudu shi kuma ya mallaki kansa ta ɓangaren rubu yana da rubu'in yanci to waɗancan guda uku kowa ya kawo rubu'in mudu su uku su haɗa shi kuma ya kawo rubu ba ba shi ya mallaki kansa ba ta ɓangaren rubu shi ma zai kawo shari'a ba ta ɗora musu su cire masa gaba ɗaya ba tunda ba su mallake shi gaba ɗaya ba shi ya sa ce maka bi kadiri mulki kowa zai kawo gwargwadon abin da ya mallaka yake kamar ba ruhuhunu kamar wanda bangaren sa yantacce ne to ya kawo bangaren yancin nasa su kuma da suka mallaki sauran bangarorin su kawo abin da suka mallaka duk kawo fa a tada mudu ɗaya ake wannan magana tunda kowanne a mudu hudu kai astagfirullah na yi kuskure ashe sa'i ake cirewa yawwa ba mudu ba sa'i yawwa idan mutum hudu ne kowa zai kawo mudu na daya in kowa rubu ya mallaka ta ga suka kawo mudu hudu an ta da sa'i daya ina magana ana magana sa'i ne ba mudu ba sai ba yace wal mashhuru qawli mashhuri dai ta'alluqul wajib ratayuwar wajibin zakar fi da kai bi dulu'il fajr da hudawar al-fajr yawmal fitr a ranar idi idan aka ce an ga watan sallah a daren yau to a mashhurin kauli da da kai ba ta wajaba sai gobe ranar sallah yan alfijir ya hudu ba sharaɗi ne sai an yi sallar asuba ko sai gari ya waye ko sai rana ta hudu ba inda alfijir ya hudo a yinin sallah to a lokacin ne take zama wajibi ana maganar wajibci ba amma a babin halarci ya halarta ka ba da ita kwana uku ma kafin sallah amma a lokacin bata wajaba ba domin idan ka mutu kafin ranar sallah baka ba da zakar da kai ba Allah ba zai tambaye ka a kabari dan me baka ba da da kai ba dan bata wajaba ba amma dan ka rage wa kanka nauyi kuma ka taimaka wa wanda za a bawa ya samu ya yi niƙa ya yi sulhe ya samu garin da zai yi tuwon sallah to ya halatta ka bashi kwana uku kafin ranar sallah wannan ababun halacci kenan amma ababun wajibci ta'alluqul wajib wajibun yana ratayuwa ne bi tulu'il fajr da hudowar alfijir yawmul fajr a ranar idi wa masrifuha alfuqara'u wa masrifuha inda ake sarrafa ta ita da kai in ka cire inda zaka biyar da ita ka kaita alfuqara'u sune talakawa sune masrifuha su ake juyar da ita zuwa gare su والمساكن da miskinai kuma za ka yi wannan da ijtihadi da ijtihadi da wannan a garin wadata ne wai sai ka yi kokari sannan ka gano wani fakiri ne ko wani miskini ne amma yanzu akwai wani ijtihadi wajen neman fakiri amma yana faruwa yanzu ka je kasashen larabawa a saudiya mazauna can suna ba mu labari akwai wanda zai kwana uku yana yawon rabar da kai ɗin gidansa ke samun da kalma. Eh, su kansu takaru ma an ba su ta musu yawa. Eh, wani alkama za wani alkama zai ka ce kai kai fa baka ta alkama. Inda ka ma kunku ko shinkafa sai ka ba. To ka ga wani dole sai ka iji jihadi. Yau wato amma inda ake da mai wasa da yawa ya samu gani wani iji jihadi. wajen neman mai kalban fi da kai ko dawa ka kawo ai za a yi za a kalba to balgada gero ko shikawa shi ne ran ma laifin maka sai ka iji haji abin nufi idan ka iji haji ko ka yi kuskure ya zama mawadaci ka ba shi kenan ta yi wai ba sai sai ka samu yakini ba ka yi iya ƙoƙarin ka wajen gano fakiri da miskini su laraba ma a saudiya an ce da suka gano ba kowa ke karɓa ba in suka tabbatar wannan gidan talakawa ne in suka zo ko ƙwanƙwasa ba za su ga kawai sai su jingina buhun su kada su ne sun bai in so in ka fito ka sai da za ka yi an ce ko ko buga kowa da yake su gidajen su dai a kulle ne a ka'ida an ka zo sai ka buga an ce man ko man dilbabi sannan an ka faɗa sannan a buɗe su ba sa barin kofa a buɗe kuma wanda shine shari'a to in suka zo kawai sai su jingina buhun su saboda kan su sha wahalar neman fakiri faidufa usa'ul kuma ita ba kamar kafara ba ce ita fi da kai faidufa usa'ul ana ba da sa'i ɗaya li jama'atin ga jama'a da yawa ka iya cire naka kai kadai sa'i ɗaya ka zo ka samu mutum ɗaya biyu uku hudu ka ce gashi ku raba gudu gudu ka gane ai wa asu'un ana iya ba da sa'i da yawa iya na gidanka da naka da na matarka da na yayanka gaba ɗaya ne wahidin ka je ka ba mutum ɗaya duka yayi adadin kawai ake bukata ya fita yawwa adadin mudinnabu hudu ko sa'i ɗaya a tabbatar ga kowane rai an cire to wajen rabawa kuma diyan da ka raba daidai ne inda ka ba fakire da miskine shi kenan amma shi ka fara kasan sharaɗi ne fa il'amu sittina miskina dole sai an samu miskini sittin kuma kowane miskini zaka ba shi mudu ɗaya ne to amma ita fi da kai ba haka bane ka iya ba wa sa'i ɗaya ma ga jama'a da yawa su raba ka iya tara sa'i da yawa kuma liwahidin ka ba mutum ɗaya duka yayi alhamdulillah sai ne azabul masalik shafi shafi na shafi na talatin da shida to ina za mu tashi to muna cikin wankan gawa ko? Wane? Wakatamin ba? E, to ya ɗauko zance tun da aka ce wa jufi da bisiya bihil mu ba haɗin nan. Abin ne shi da tufafinsa wanda yake abin halattawa. To sai ya biyo baya da abubuwan da duk za a kyale masa ba za a cire ba shi shahidi ba. Muna maganar shahidi. abin da shi da tufafinsa da jinin ba za a raba shi da wannan tufa mai jini ba ba za a yi masa wanka ba ba za a wanke jinin da yake jikinsa ba haka za a binne shi to sai ce maka da kufin da yake kafarsa ko safa ko takalmi duk a bar masa kayansa da kalansuwan hula wa min ɗaka ko da abin ɗaurawa a cikin nan ƙallasa manuwa amma ya zama kuɗinta ya karanta wa katamin da zoben da yake hannunsa shi ma a bar masa kar a cire in dai shahidi ne kalla fasuhu amma wanda katutuniyarsa ta karanta azurfan ta fi dutsen yawa to a bar masa kayansa amma idan eh shine fasul katam wannan tuntu tuntu ake ta masa hausa ko in ya zama kaɗan ne azurfan da take jikin zoben ta fi wannan dutsen ko tuntun yawa yake la jir'in amma banda abin nan sulke rigar yaki shi da jir'u a jir'u shi ne alkamis yanzu ne risala ba to amma an ana maganar yaki aka ce a jir'u ana ana nufin sulke wannan rigar ta karfe ce jir'u wannan kam za a cire wasilahin da makami garkuwarsa da takwabinsa da kibiyarsa da takwabinsa da duk wani abin makami na yaƙi duk a cire kar abin ne shi da shi wannan haƙƙin magada ne a kai musu kayansu wal ƙaburu kaga shi ƙabari habusu shi hubusi ne alal mai yake ga wannan mamacin in aka tona rami aka sa gawar ɗan adam aka binne to ya mallaki wannan gurin kuma ya zama hubusi mun san hubusi dai ai ba a ta da shi har kiyama to matsayin hubusi a kabari kenan a gumbusi shine hubusun alal mayyit ba a shine ta maka wala yumbashu ba za a tone shi ba ma da ma bi matakar mutumin yana gurin illa li darura sai da domin wata larura da ta sa dole sai an tone shi amma in babu larura ana tonawa ana binne shi to wannan gurin nasa ne ya mallake shi ila yawmin kiyama ba dama a ce ai an kawo wani saboda haka a fidda wani a sa wani a gurin ba za a yi ba shi ma a nema masa nasa a to anan ma ba ana cirewa ba a to duka ɗaya ne in dai ya ɗau shekaru babu laifi ita duniyar ba cike take da mutane ba nan inda kace ka san mutum na wani abu ne ai ba duniya ta fara ba to amma dai in an tabbatar wannan kabarin wane ne to bai halarta a yashe shi ko a tone shi a canza masa guri ba ma da mazi matukar yana wannan gurin sai dai akwai wata larura wannan kuma ya faru a shuhada uhud in ka karanta sira zamanin khalifa muawiya garin madina dama ana wahalar ruwa sai aka samu wata hikima tun a zamanin za a jawo ruwa daga wani kogi a kawo shi garin madina sai aikin ya biyo ta wajen kaburburan shahidan uhudu ya zama kuma ba dama a kauce in an kauce duwatsu ne ruwan kuma zai haula duwatsu ba dole inda za a tona sai ya biyo ta wajen wannan shahidan wajen shekara talatin da uku ne ko da biyar da yin yakin uhudu sai aka ce ba yanda za a yi sai an tone wannan kaburburan an yi magudanar ruwan ya wuce ta gurin khalifa muawiya duba da masala ta musulmi yake to a tone in an same su a canza musu guri duk wanda aka tona kai kai ka ce a lokacin aka binne akwai abokanin juna da suka yi shahada tare a uhudu manzo Allah ya ce a binne su a rami daya da aka binne da aka tona a wannan lokacin khalifa muawiya akwai wanda dama mashi aka soka masa a cikin da ya shahada aka ga yana kwanci hannunsa na dama ya ɗauko ya ɗora a daidai hujin cikin nan a kwancan fa da aka tona rami a gefe lokacin da aka kai za a canja musu kabari da aka zo aka kwantar da shi kafin a rufe ana gani ya sake dawo da hannunsa ya ɗora a kan ciki kaga Allah ya yi gaskiya da yake wala ta ƙulu da mai yuƙalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim kawai magana ce da ba za su yi ba ba numfashi ba gobe amma da aka kwantar da shi a cikin sabon kabarin da aka canja hannun nasa ya sake dawowa ana gani ya sake ɗorawa kuma da launin jinin da alamar launin bai bushe ba kuma bai gaskare wannan Allah ya yi ne don ya nuna gaskiyar abin da ya faɗa cewa shahidai ɗin rayayyu ne inda rabbihim yurzaquna to kaga wannan larura ta sa duk da matsayinsa na shahidai ne na yakin uhudu sahabban manzan Allah amma an canja musu guri to saboda haka yace in akwai larura da kasa dole sai an canja masa guri to wannan sai a tone a canja guri wa aqalluhu mafi karancin kabari a baya ba ya ga maka siffar yadda za a yi kabari ba to ba dole ne a ce kowace ƙasa ko kowane gari sai an yi irinsa ba duba da yanayin irin ƙasarku da irin yanayin al'adunku to amma dai mafi ƙaranci mafi ƙanƙantar ƙabari ma mana a ra'ihatahu ramin da zai hana warinsa ya fito a dinga jin warin gawa wa harasahu kuma zai tsare shi daga masu tonawa na zakoki ko karnuka ya zama duk abin da zai tona ba zai san daga ɗan adam ɗin nan ba shi yasa ake sa itace ba da haka wanda aka tona rami aka sa kawai sai a tona marka amma sai ake sa itace domin ko da wani abu ya tona to wannan itacen zai hana ya fadda gawar ina ba ta an gane to shi ne mafi mafi ƙarancin kabari abinda kai abinda zai hana a ji warinsa wa harasahu kuma zai tsare shi daga masu tonawa wa rumiya mayyitul bahar bihi ko il wa rumiya mayyitul bahar mayyitul bahar mutumin da ya mutu a ruwa a kogi rumiya bihi da aka jefa gawarsa a cikin kogi in lam yurjal barru qabla tagayyurihi ko idan ba a tunanin jirkitarsa da ritsewarsa to shi ma za a fito da shi daga tekun nan ko daga kogin nan a masa sutura a je a binne shi ka gane ai mayitul bahari mutumin da ya mutu a kogi rumiya biyu da aka jefa shi ko ya mutu a ciki ne ko kuma gawar aka jefa shi a cikin kogi to mutane ne da suke tafiya a cikin jirgin ruwa a cikin teku da ake wata da watanni ko kwana da kwanaki ba a tadda tsibiri ko gari ba sai kuma ya mutu a cikin jirgin ruwa mala ya rikitar da muna daga kasunan jirgin ruwa ba ya ce mai bahari mamacin kogi yana nufin jirgin ruwa wanda ya mutu a cikin teku a jirgin ruwa idan aka wanke shi aka sallace shi rumi ya biyu a jefa shi a cikin teku teku da kamarinsa to ya za ku yi da gawa in ta riƙe muku ba ta yi wari haka Allah ya hukunta masa shi ne ta maka in lam yurjal baru idan ba a ƙaura samun tudu in shi ne sharaɗin ku jefa shi a cikin ruwan nan shi ne ƙabarinsa in lam yurjal bahar idan ba a ƙaunar samun teku eh in lam yurjal baru albaru tudun ƙasa wa ma filbar wal bahar albaru tudun ƙasa albaharu shi ne teku idan ba kwa ƙaunar samun tsibiri kusa ko wani gari a kusa a cikin wannan tekun ku jefa shi a cikin ƙabla ta gayuri tun kafin jirkitarsa tun kafin ya fara wani to dama matukan jirgin ai su suka fi kowa sanin in za a samu tsibiri ko za a samu gari kusa in ya zama tafiya ce ta kwana da kwanaki in aka ce sai an tadda gari da za a je a tona rami a binne shi ko sai an tadda wani tsibiri da za a je a binne shi to tun kafin ya riɓe ya fara wari ku je ku dinga tunanin wani mun bar shi har ya yi wari ko ko kuma kuma ku cutu da warinsa daga kun sallace shi kawai a lokacin ku ɗauka ku jefa shi a ruwa amma za ku masa likafani ku nannaɗe shi ku ɗauka ku jefa a ruwa sai ku bi baya da addu'a Allah ya kiyaye shi daga namun ruwa wataƙila sai ne ya kwanta a ƙasa kuma shi ne kabarinsa ila yau mil kiyamati to ya za ku yi ba ku da abin da za ku yi wanda ya wuce wannan wa haruman ya hatun an haramta ihu da kururuwa dan an maka mutuwa kukan mutuwa haramun ne waladumun da malin kunci wa shakku jebin da tsaga aljihu ko jefan riga wannan dama mu mutanen mu duk ba sa yi yawanci larabawan jahiliya ne ana malin fuska kaga fuska ta yi jajir ana dukan kirji ana keta riga wa ƙaunu ƙabihin da faɗin baƙar magana ga Ubangiji, a so duk wanda ya faɗi baƙar magana ya sa wanda ya gaya kai ma kuma tana zuwa. Dan amma mutuwa kar ka faɗi baƙar magana wai na amma mutuwa. Wata zikimu wajihin ko da ya kushin fuska da farauta. au saube ko kuma tufafi wa halkun da yin aski da duk matan jahiliya suna yi aka mata mutuwa da ta aske gashi kwal alhamdulillah ah to wannan shine karshe to kaje da mutala wala yu'azabu bi buka'i amma ba a azabtar da mai yin kuka ko mamacin da aka kokawa bi buka'in da kuka na hawaye lam yusu bihi in dai bai wasici da shi ba ba shi yake in na mutu abun kuka ba to in kai masa zunubin zai kare a kanka ne shi bai san ana yi ba wa yanfa'uhu sadaqatun amma sadaqa za ta amfani mamaci ko da ba shi yayi wasiya in na mutu abun sadaqa ba wa du'a'un da addu'a za ta amfane shi ko bai yi wasici ba tunda kai kaga dama kai sadaqa da niyyar Allah kai wa mamacinka ladar ko da yanka kai ka sadakar da naman ga mamacinka ko abinci kai ko waina ko gumba ne ana yin gumba amma dai yaran yanzu ba su san gumba ba to ana yi a ƙauyuka ko wa du'a'un da addu'a ko karatun alqur'ani ko kul huwa ko hailala da duk abin da ya samu wannan ko bai yi wasiya ba yawwa idan kai masa zai amfane shi kar ka ji maganar masu cewa wai ba a yi wani sadaka alhamdulillah sai me to ina ne hannun masa'ili shafi na nawa albayanu ko bayani amma zina amma ka ga haramcin zina wallazaru ilal ajnabiya da kuma kallo zuwa ga mace wacce take bare wata lazuzu bi kalamiya da jin daɗin zancenta fala yahillu shay'un minha ba wani abu daga cikin ukun nan da yake halatta qala Allah ta'ala domin Allah ta'ala ya ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina kusa da ita ma kar ku ji dama ita haramun din Allah ya kasa ta kashi biyu akwai waɗanda ya ba da dama a je kusa amma kar a ketara tilka hududullahi fala ta'tazuha ko ka zo kusa babu laifi ko ka taba ko ka shafa amma kar ka ketara waccan kuma yace tilka hududullahi fala taqrabuha waɗannan dokokin Allah ne kar ku kusance ta to zina tana ciki kallo na sha'awa yana ciki shafa jikin mace yana ciki fata ko ɗauka abun mutane yana ciki kar ma ka je kusa da shi ballantana har zuciya ta raya maka ka ɗauki abun mutane to fala yahillu shay'un minha Allah ya ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina bai ce wala wala tazunu ba gurin bada labari ne yake wala wala yazununa ka gane ai wala والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون أباب بعد الأبار ne yake ba sa kisan kai ba sa bota wani Allah ba sa yin zina amma wajen hani ba ce waye wala ta zunu kar ku yi zina ba a wala ta karabu zina kar ku kusanci zina domin kafin a yi zinan sai an yi wasu abubuwa wanda su suke kusanto da zinan sai an yi magana da matar banzan sai an yi shiga ɗaki an kulle sai an shafa jiki an yi waye an yi waye kafin a kai ga yin zinan to duk wannan makar ku don shi ne zai kusantar da ku zuwa ga zinan innahu domin shi zina kana fahishatan ya kasance mummunan aiki ne a shari'a wa makatan kuma abin zargi ne a wajen Allah wa sa'a sabila kuma tafarkin zina ya munana suratul isra aya ta 32 sai ya ce ya alamu kha'inatal a'yuni ta bangaren annazur ila al-ajnabiyya Allah ya ce ya san maha'inciyar idanuwa a cikin idanun mutane mai ha'inci yana kallon abin da Allah ya haramta Allah fa ya sani yana gani kallon da ka mata in na sha'awa ne ma ya sani in na larura ne ma ya sani wa ma suka fi su duru da abin da zukata take ɓoyewa duka Allah ya sani saboda haka tunda ya haramta ganin abin da ya haramta maka karka kalli abin da ya haramta suratu gafir aya ta 19 ala alaihi salatu wassalam manzo ala alaihi salatu wassalam ya faɗa kama za a fil hadisi kamar yadda yazo a cikin wannan hadisi manzo ala ce kutiba alabni adam nasibuhu min az-zina an rubuta wa dan adam nasibu abin da zai aikata min az-zina na zina a rayuwarsa fa huwa mudrikul zalika ka gane ai zai riski wannan abin da aka rubuta masa, la mahalata ba makawa, ba yadda zai ya kauce wa abin da Allah ya rubuta masa tun yana cikin gyatumarsa, ai mun san dai fayusol ilaihi malaku, ko fayyanfuku fihin ruha, fayyumara bi arba'i kalimati bi katabi rizqihi wa ajalihi ko wa amalihi wa shaqiyun aw sa'idun to tun yana cikin uwarsa aka rubuta masa sai dai zunan kowa da irin wacce aka rubuta masa wannan an rubuta masa babbar da adadinta wani an rubuta masa karamar zina ita ma da adadinta to nan sai yake gaya mana nau'o'in zinan yace al'ainani idanuwa guda biyu tana zina wani an rubuta masa iya zinar ido ne kawai zinahuma zinar ida- idanuwa shine annazaru kallo ya kallin matar da bai halatta ya kalle ta ba to a wannan lokacin idansa ya yi zina amma ba za a rubuta ba tukun wal uzunanu kunnuwa guda biyu suna yin zina zinahuma zinar kunnuwa al istima'u sauraron zancen da bai halatta ya saurara ba shine wa talaludu bi kalami hadin jin daɗin zancenta haramun ne domin in ka ji daɗin zancenta kunnenka ya yi zina amma ba za a rubuta ba tukunna wallisanu harshe ma yana yin zina zina zinar harshe alkalamu zance shine jin jin yin magana da ita alhali kuma ka sani ajnabiya ce ba matarka ba ce ba kuyangarka ba ba muharramiya ba to harshenka ya yi zina a wannan lokaci wal yadu hannu yana yin zina zinar hannu albadu shi damka ko shafawa ko taba jikin da bai halatta ya taba ba wa rijulu kafa tana yin zina zina zinar kafa alkuda taku ya taka ya je wajen matar da bai halatta ya je gunta ba kafarsa ta yi zina wal qalbu zuciya tana zina Eh, zinar zuciya shine ya hawa ya dinga so da sha'awa in ya samu wanda zai yi zina da ita to a lokacin zuciyar ita ta yi tata zina wa ya tamanna ya dinga guri ko gurin da zai samu wanda da ya yi zina da ita to a lokacin zuciyarsa ta yi zina amma duka wannan ba za a rubuta ba wa yusaddiqu zalika al-farju al-farju farji ko al-zakari yusaddiqu zalika shi yake gaskanta waɗancan zina ta zina ta da sauran gabubuwa in ya je yayi zina shi farji to duk waɗancan zinan ma sun tabbata da a rubu au yukazzibu ko kuma ya karyata waɗancan zinan in farji bai yi ba to shi kenan wata sun zama saga'ira na harshen da na idan da na hannun duka ya da na kunnuwa duka ya karyata to amma kar ka yi dan jin cewa in baka yi wancan ba wannan din zai zama ƙarya farji zai karyata to kar ka je shaidan ya rinjaye ka daga wanta kuma ka zarce ka aikata babban wannan hadisi rawahu bukhari wa muslim alhamdulillah amen shazi shazi na 70 da na za mu tashi wa wasa as-sadru shahid as-sadru babban malamin na ash-shahidu shahidi mhm gaban. To, wasa ibnahu, ka gane yayi wasa shi ne fa'ili, a sadurin shahiru shi ne, wasa fi'ili ma bi, a sadurin shahiru shi ne fa'ili, ibnahu shi ne makulun bihi, kamar wa wasai biya Ibrahimu bani. Ibrahimu wasa ya yi wasici bani ga ‘ya'yayensa. biha da wannan addini ta musulunci ni gurin ne ban gani kace saba'in da hudu to na gani haka ne na gani a sadru shahid akwai husamuddin shi ne to na jasa ibnu to haka ne ai ai baka ce husamuddin ba ko naka ba to shi kenan a sadru shahid ku samu dini takwabin addini kamar ka sai sai dini al-husamu sunan takwabi ne husamu mura'u laysa shay'un yarudduhu ibn ishiriniya yayi wasici ibnahu ga ɗansa shi kuma ɗan sunansa shamsuddini an yi hafaza kulla yawmin shay'an yasira ya dinga haddacewa wani abu kaɗan kowace rana min al-ilmi na abin da ya shafi ilimi wal hikimati da hikima samu ko da kalma ɗaya ne sai an yasira ko sutura ɗaya ko rabin sutura wanda da bai karanta ba bai san shi ba ya yi ƙoƙari ya haddace shi na ilimi da hikima fa inna domin wannan sai an yasira ɗin nan da kullum yake haddacewa an ƙaribin nan kusa ba da daɗewa ba ya kunu kasiran zai zama mai yawa ko ko kalma ɗaya ɗaya ce kullum yake samu ya haddace ya fanta ya haddace ta gobe ma ya san kalma ɗaya in aka shekara ya san kalma nawa ya san kalmomi ɗari uku da sittin to ka ko ai ya kunu kasiran zai kasance mai yawa yayi lamba yake ya alibi kasati mururul ayyami a dalilin yawaitar shudewar kwanaki ya kunu ma hafiztahu kasir abinda ka haddace shi zai zamanto mai yawa wacce ra'isa mubin yusuf a kalaman babban malamin nan isamu dan yusuf ya sayi alƙalami guda ɗaya bi dinarin da dinari ɗaya dinare fasisin dinare yanzu yana kaiwa nawa rubu'in sama yanzu dubu kusan dubu sittin eh aƙallin sadaki ba rubu dinarin ba to yanzu ba sadaki ne ake yi a wasu kankanta dubu a'a wannan dai fa yawwa hamsin da wani abu da ya kai kusan hamsin da takwas to ya dai wuce dubu hamsin to mu ɗauke shi dubu hamsin a ɗauke shi dubu hamsin aƙalla to ka ga dinar ɗaya ya kai dubu ɗari biyu ke in kuma mun ci hamsin da biyar ne ya kai dubu ɗari biyu da ashirin to haka ya sayi alƙalami ɗaya liyaktuba ma sami'ahu domin ya rubuta abin da ya ji fil hali a lokaci ɗaya. Ya ji wata kalma ta ilimi da baya so ta tsere masa, in bai rubuta ba, in an jima ya manta kuma sun rabu da mutumin bai san ina zai ƙara ganin sa. Shi kuma ya yi sakaci bai ɗauko ta wadarsa da alƙalaminsa da abu rubutu ba. Duk ɗaliban da suke gurin kowa yana ƙoƙarin imla'i ya rubuta shi ba abin da ya ji. To wa zai baka alƙalaminsa? ya ce wa zai ban ala alƙalami ya rasa ya nemi aro ya rasa ya ce wa ne ka ba alƙalaminka ka sayar ma alƙalaminka nawa za ka sace ka sayar min dinar ya ce na sayar ya ba shi dinarin ya karɓa don ya rubuta wannan kalma guda ɗaya ka ga wanda suka san darajar ilimi kamar yanzu a ce an sayi biro ko sensil wanda gashi nan naira nawa ne hamsin ko to amma shi ya saye shi dubu ɗari biyu da ashirin alal misali domin ya rubuta ma sami a wuce hali fal umru ka ga rayuwar duniyar nan kasirun takaitacce ne fa wani ilimi shi kuma ilimi kasirun yana da yawa to ya za ka yi a cikin takaitaccewar rayuwarka ka samu abu mai yawa ai sai ka ajiye komai ka ba da himma da ƙwazo sannan za ka ɗan yaki abin da kaya za a yan takaitacciyar rayuwar taka ko shekara ɗari aka yanka ma a duniya to shekara nawa za ka iya yi kana neman ilimin duk sanda ka kai shekara sittin rauni ya fara shigar ka a ce tun da ka taso ɗan shekara goma ko ashirin kake neman ilimi to ai ba za ka kai ɗarin kana neman ilimi ba da inda ka doshi sittin saba'in to kai ma yanzu fa sai dai a zo wajenka kuma to saboda haka ka yi kokari a cikin takaitattun rayuwar da Allah ya baka ka samu ilimi gwargwadon abin da kake bukata ko gwargwadon wanda zaka amfani al'ummar ka da shi bayan baji yana kamata Allah ya bi al'auqata eh malam kare tozar mutum kare tozartar da lokutansa din na alwaqatu shi da yake tar alwaqatu ta asali ce ba ta utani su bace shi yasa ya masa fasa'a kaga yayi kama da jam'ul mu'annas salim amma bai ce al awqati ba kamar as samawat saboda ne mufradin sa ba takuri bane al waqtu din ta ce budaddiya ko to sai ke nuna maka sunan sa ne na asali ba sunan ta'anisi bane jam'in sa al awqati shi ma ba ta'anisi bane ina fata an gane saboda haka da yazo wajen fata a jannin sai masa fata'ar sa ta zahiri saboda ba jam'ul mu'annasin salimi ba ne. Allah yudi al'auƙata, amma wancan sai ta maka wa sa'ati shi kuma, saboda a sa'atu mufradinta ta kuri ne, ba ta guje ne na alwaƙatu ba, saboda haka jam'i su zai zama jam'ul mu'annasin salimi. Al'auƙata wa sa'ati, dukansu kuma mafi'uli ne, dukansu kuma fata'a ce, amma wannan an masa kisra bi annahu jam'ul mu'annasin salimi. wanda an masa fata'arsa ta zahiri domin alwaqatu muzakkari ne ba mu'annasi bane shi yasa ta'un dinsa ba ta kuri bace ta kasai ce to alhamdulillah a ga anya haya wa yaktami layaliya ana so koyaushe ɗalibi ya dinga ganimantar darare musamman daren sanyi yanzu da zaka shiga ɗaki ko baka da fanka ko ba ka da iya condition ko ɗakin mai zafi ne dama zafin ake nema tsini ake nema gashi kuma dare yana da tsawo ƙarfe shida rana ta faɗi kuma ba za ta hudo ba sai wajen biyar alfijir ma ba zai hudo ba sai wajen biyar da rabi to kaga wannan dare ne mai tsada a wajen mumini ko ɗalibi ka ganimance shi wajen ibada da bautar Allah da addu'a da kuma karanta karantanka wal khalawat ya ganimanci kaɗaituwarsa yadda na alkhalwa duk sanda ya zama ka samu kaɗaituwa kai kaɗai ba kwalabriya ba hayaniya to ka ganimanci wannan kaɗaituwa kar ka bari ka tafi a banza ɗauko littafinka ka bude ka yi nazari ko ka yi karatu kar ka bari ka tafi a banza saboda me fal umru qasirun ya gaya maka rayuwar fa takaitacciya ce inda ka samu ganima ta lokaci ko dare ko rana ko ka ɗaito wato ka ganima ce ta kar ka bashi ya tafi a banza a hirar duniya wanda ba za ta amfane ka da komai ba to alhamdulillah to sai ka dawo la ma'alata ba makawa kamar da la budda da la ma'alata duk abu ɗaya ne ba makawa ba makauta za ka ce hala ya fiya hala ya hudu ba to la ma'alata babu majiya daga wannan al'amari sai ne na jel ba yawwa shi ne tamaltaka da ake ɗaure ciki da ita idan kuɗinta ba mai yawa ba ne na? ai lokacin sallah yanzu alhamdulillah fatiha da salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مدروبة في كل عدد في عدد ما في علمك يا واحد يا أهل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله